الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 27 ga watan zulqa'ada shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 30 ga watan 8 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransu da suna sulam rusul ila mabahith ilmi usul fi tauhidillahi wa ittiba'ir rasul na ashekul imam hafiz ibn ahmad ibn ali al-hakami rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne wa laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am shin wani sinadari ne ke akwai a jikinsa ko mene ne a wai dan uwa yake tambaya wani warware ne wanda ake sayar da shi ake sanyawa a hannu maganin sabo ne shi yana iya shiga cikin babi wanda yake na ashirk in ya kasance wani sinadari ne a jikinsa wanda sauro baya son sa ma'ana wanda ba zai kusance shi ba in ya ji irin wannan sinadari kamar misali in ka ɗauki ciyawa wadda ake kiranta citroen in inda take sauro baya kusanta haka in ka ɗauki misali bawon lemu sauro baya kusantar shi kina in har ya kasance shi warwaran sinadari ne gare shi wanda sauro baya son ya shaki irin wannan kanshin da yake jikin wannan sinadari wannan warwaro wannan ba laifi akan iya sawa amma in kamar misali irin kamar wani kiri ne aka tuka wani kambu da sunan cewa maganin sauro ne ko maganin kunama ko maganin maciji ko menene wannan kwata-kwata baya halatta a sa wannan yana daga cikin ashirk shirka karama domin ka maida shi sababi kuma alhali ba Allah bai maida shi sababi ko manzansa domin duk wani abu ka maida shi a matsayin sababi wanda ba Allah bane ya maida shi a matsayin sababin ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam wannan shirka ce karama an gane ko in ko mutum yayi gudu kamar misali ai so da yawa zaka ga masu tallar tafasa ko yaƙiya ko gasaya da sauransu mutanen gida in za su zo kasuwa sai a ciri wai hurin tumfafiya sai a sanya shi a wannan kin wai maganin kasuwa ne to kaga kasancewar wannan sun maida shi a matsayin sababi ne wai na neman albarka don a samu kasuwa alhali ba allah bai maida shi sababi ko manzai shi an gane ko to don haka misali a nan in ya kasance kamar wani kambu ne aka tuka da sunan ara a daura shi wai maganin sauro da sauransu wani baya halatta amma in wani sinadari ne wannan babu sabani game da halaccinsa daidai yake da pomade wanda za a sha ba domin sauro kada ya hau kanka na'am kamar ni azurfa yana halatta mutum ya yi ado da ita gwargwadon zobe wannan yana halatta ga namiji ya yi halatta ne mutum ya yi zobe na azurfa amma na zinari baya halatta na wai ana bin ka bashi kuma kana son ka yi layya layya sunna ce mai karfi tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa wajibi ce biyan bashi kuma wajibi ne an gane ko wanne za ka yi a nan abin da ya dace ka biya bashin da yake kanka ka sauke nauyin da yake kanka in shi wanda yake bin ka bashi zai iya maka alkurma ya kara maka lokaci zuwa gaba kuma kana kyautata zaton za ka samu halin biyansa a nan gaba to ba laifi kakan iya yin layya daga bayan allah ya hore maka sannan ka biya shi darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala wato muna dai cikin fasilin da ke bayani game da wasu al'amurra wanda gama garin jama'a ke aikata su daga cikin al'amurran malam ya ce ma'uwa shirk akwai wanda tsantsar shirka ce da ubangiji su bahanahu wa ta'ala sai ya ce wa min hama huwa garibu daga cikinsu akwai wanda kuma yana gab da shirka sai ce wa bayani hukumin roƙa wata mai da bayani game da hukuncin tawida ko ka ce addu'a wata mai wato da rataye layu bankittukan da malam ya zo da su a ƙarƙashin faslin mun karanta su bayani ya gabata a kansu har mun zo daidai muna kan gabar wafi tamaimil mu'allaqati ba laifi kenan muna iya maimaita karanta su sannan mu ci gaba a inda muka tsaya قال الناظم رحمه الله تعالى ومن يثق بودعة أو ناد أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيد أو أذو من النسور أو وتر أو أو ترب أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلق وكله الله إلى ما علق ثم الرقى من أمة أو عين فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته وذاك لا اختلاف في سنيته أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان وفيه قد جاء الحديث أنه شق بلا مرية فاحذرنه إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر أو هو من سهر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس فحذرا ثم حذار منه لا تعرف الحق وتنأى عنه وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات فالاختلاف واجه بين السلف فبعضهم أجازها والبعض كفر وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين بل إنها قسيمة الأزلام في الهود عن سماء للإسلام daidai gabar da muka tsaya kenan fadarsa Allah ya ji kansa wafi tama'imil mu'allaqat malam na faɗa cewa game da layu al-mu'allaqat waɗanda ake ratayawa imma ratayawa a jiki kamar yadda a jahiliya galibin waɗanda ake rataya musu layu kankanin yara ne kuma an samu manyan ma suna ratayawa duk kewaye-kewayen da suke wai domin neman tsari da kariya game da kambin baka da kuma shaidanu haka sukan rataya ma dabobinsu tun a jahiliya misali raƙuni ko wata dabba daban sai a rataya mata laya da sunan cewa neman tsari da kariya game da kambin baka kamar yadda a yau za ka ga wato yara kankana an ɗaura musu duk da cewa alhamdulillahi irin wannan maguzanci ya fara ƙaura ba komai bakwa ya kankanta wannan al'amari a cikin jama'a a yau illa da'awa ta sunna wanda in ka ɗauka a zamanin da ya wuce idan ka ga taron yara suna wasa in sun kai goma tara sai ka same su da layu kowanne da laye shi da wani ƙirin shi da wani kambu da sauransu amma a yau in ka samu yaro goma suna wasa sai ka yi sa'a a cikinsu za ka samu ɗaya da laya a jikin shi saboda an waye an ci gaba ci gaba wadda take ta hakika ba irin ta mai gina rijiya domin ci gaba a addini shine ci gaba to haka a yau za ka ga kan baburra misali kan motoci za ka ga a cikin a jikin golan na mota ko mu ce sitiyari duka wato za ka ga an rataye laya a jikinta an rataye laya a jikinsa wai ya kiyaye ta kada ta yi haɗin ba wanda ya isa ya kiyaye bawa ya yi haɗari face ubangijin da ya halicce shi domin allah ya faɗa lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah bawa yana da mala'iku waɗanda suke masu tsaro waɗanda suke kare shi game da hadari da izinin Allah kowane bawa Allah ya wakilta mala'iku suna tare da shi game da bayansa suna kauce shi game da duk wani hadari sai idan alƙadarin ubangiji subhanahu wata'ala ya zo dole za su kau domin hukuncin Allah da alƙadarin shi ya tabbata to Allah ya wakilta mala'iku waɗanda suke masu gadin ka masu kare ka game da hadirra maganar ka zo ka ɗaura laya a jikin sitiyarin mota ko a jikin gidon wanda yake na keke ko na babur wannan ba tsiyar da zai kulla maka sai dai ya raba ka da imaninka sannan wasu layin za ka gani an rataya su a cikin gida a kofar gida da duk kofar gidan da ka je ka samu tarin layu a rataye ka samu wani kaho da wasu wani kandawa ko wasu kararuwa haka da sauransu banda layin da aka bubbunne a cikin gida kudu da arewa gabas da yamma da wanda ake binnewa wai kafin gida ne sannan sun wuce a lissafa layin da ake ratayawa ka gane jego ta ta daban shi jinjirin nashi daban kuma a yi mata layar biki ta rataya a ranar biki za ta rataya ta akwai wadda za ta saka a cikin sakonni don a tara mata biki to dukkansu duk layin da an gane ku duk wacce ne malayin a nan ya jimilce mana ya ce wafi da ma'imil mu'allaka game da layu waɗanda ake rataya su ko ma a menene ne ya ce in ta ku ayatin mu bayyana in har layar ta kasance ayoyi ne na alkur'ani mu bayyana wanda ayoyi ne ma'abuta bayani falikti da ku wage kun bayyana salaf sabani ya tabbata tsakanin magabatan kwarai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai fa ba'abuhum ajazaha wasu daga cikin magabata sun halitta rataye laya in ta kasance tsantsar aya ce ta alkur'ani aka rubuta wal ba'du kaf wasu daga cikin magabata su ku sun hana sun haramta sun ce ko da aya ce ta alkur'ani to baya halatta a rataya gane ko akan kenan matsalar da muke to domin cikar fa'ida muka ce ya kamata mu dan karanta wani bahasi da wani malami ya yi a cikin littafinsa mai suna ahkamun roƙa wata ma'im na adduktur wannan fahad ibn gauyan as-suhaili wanda malami ne daga cikin malaman jami'ar madina domin gimshiki ne daga cikin malaman da suke kula da tsari wanda yake na karantarwa a jami'ar madina wanda mun yi bayani a baya yana daga cikin malaman da suka karantar da mu kuma shine wannan shugaban tsara daura a wannan kasashen afirka ta yamma kusan kasa 25 yakan wakilci yakan wakilci jami'ar madina a wancan lokaci a tsara daura a cikin kasashen afirka to shine a cikin bayanin da malam ya kuru shine ya zano mana daga cikin waɗanda suka tafi cewa kwata-kwata koda ta alkur'ani ce baya halatta a rataya wanda na daga cikinsu abdullahi dan mas'ud al-huzari da abdullahi ibn abbas allah ya kara musu yadda kuma haka Huzaifa ibn al-Yaman Allah ya kara masa yadda shi ma haka ne zahirin fadarsa cewa koda ta alkur'ani ce baya halatta a rataya haka Uquba ibn Amir al-Juhani haka ibn Ukaym shine Abdullahi ibn Ukaym al-Juhani Abu Ma'bad al-Kufi da Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai haka al'imamu ahmad a cikin riwaya wadda mafi yawan almajiransa ita suka zaɓa kuma a kanta suke balma waɗanda suke na baya-baya daga cikin almajiransa a kan wannan riwaya suka yanke shakka cewa ita ce faɗar al'imamu ahmad ko da ta alkur'ani ce baya halatta a rataya haka ibn arabi al-maliki a cikin littafinsa ahkamul qur'an da wasunsu daga cikin malamai irin su wato al'aswad ibn qais annaka'i irin su alqama ibn qais annaka'i waɗanda waɗannan almajiran abdullahi dan mas'ud ne malaman da suka tafi akan cewa magabatan kwarai wanda suka tafi akan cewa in aya ce ta alkur'ani ya halatta a rataya akwai aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda kuma haka abdullahi ibn amr ibn al-as Allah ya kara musu yadda da sa'id ibn al-musayyab al-makhzumi da muhammad ibn sirin al-madani da aba ibn abi raba da abu ja'far al-bakir da al-imam malik da al-imam ahmad a wata riwaya haka ibn wannan abu umar ibn abdul bar al-maliki haka al-imam al-baihaqi haka al'imamu al-qurtubi a cikin littafinsa al-jami'u li ahkamil qur'an haka kuma zahirin fadar shekul islam ibnu taymiya da almajiransa ibnu qayyim da ibnu hajar al-asqalani da ma wasu daga cikin malamai waɗannan sun tafi akan cewa laya in tsantsar aya ce ta alkur'ani to yana halatta a rataya to shine muka yi bayani game da hujjojin kowanne daga ciki mun karanta hujjojin wato magabata an gane ku waɗanda suka tafi akan cewa ko da aya ce ta alkur'ani baya halatta a rataya domin ba maganar wane ya ce in wane ya ce to menene madogarar shi an gane ku menene dalilin shi su waɗanda suka ce baya halatta kwata-kwata a rataya ko da aya ce ta alkur'ani suna da dalilai guda uku dalilinsu na farko shine umumun nahyi alwarid fi tahrimi tamai wa lam ya'ti ma yukhassisu hadha al-umum wato ganewar hani wanda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da haramta rataye layu suka ce babu wani dalili da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai keɓance wannan gamewa ya ware ya ce banda kaza ƙa'ida ta malaman usul na faɗa al'amu ya baka ala umumihi hatta ya rida dalilun bitaksis idan aka samu lafazi gamamme to zai ci gaba da wanzuwa akan gamewarsa sai idan wani dalili wanda zai keɓance wasu abubuwa daga ciki ya zo shi ne muka ɗan yi misali da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala hurrimat alaikumul maitatu waddam an haramta muku mushe da shini kaga wannan lafazi lafazi ne kamar ne Allah ya haramta mushi ya haramta jini to sai muka samu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya keɓance mana cewa daga cikin mushi akwai wanda ya halatta daga cikin jini akwai wanda ya halatta yana faɗa uhillat lana maitatani wa daman fa amma almaitatan faljaradu wal hud wa amma daman fa wal kabi manzon Allah yace an halatta mana mushi biyu da jina ne biyu kusan da cewa mushi biyu da aka halitta mana fara da kifi jina ne biyu wanda aka halitta mana maza Allah ya ce wato hanta da saifa haka fadarsa da ya ce huwa da huru ma'uhu alhillu mai tatu to kaga waccan aya hurrimat alaikumul maitatu wadda lafazi ne ga mamme an haramta muku mushe da jini kaga inda a ce kawai wannan aya babu wani dalili da ya zo ya keɓance ta to da sai mu tsaya duk wani mushe haramun ne duk wani jini haramun ne to amma maza Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya nuna mana cewa banda mushe kaza banda mushe kaza kuma banda jini kaza banda jini kaza wannan su ya halatta to don haka dalilan da suka zo waɗanda suke haramta rataye layu lafazi ne wanda yake a shi ne ya ce man allaka tamimatan faƙa da ashiraka maza Allah ya ce duk wanda ya rataye laya maza Allah ya ce faƙa da ashiraka tabbas ya yi shirka haka kuma ya ce man ta'allaka tamimatan fala atamma Allahu la duk wanda ya rataye zuciyarsa da wata laya kada Allah ya cika masa burinsa in yana burin wannan laya ta kare shi game da wani musiba da bala'i ko ta yaye masa ko yana burin ta janyo masa wani amfani to kada Allah ya cika masa burinsa kaga man ita kwa tana daga siga ce daga cikin siyabul umu kamar yadda abdulrahman ibn nasir as-sa'di Allah ya ji kansa a cikin manzumarsa ta alqawaidul fiqhiyya yana fada yana cewa kaza kaman wa ma tufidani ma'an kullal umumi ya ukhayya fasma kaza kaman wa ma tufidani ma'an kullal umumi ya ukhayya fasma yace haka nan man da ma yace gaba ɗayansu suna fa'idantar da ganewa yace ya kai dan uwana ka ji abin da ake faɗa maka in ka samu lafazin man in ya zo to lafazi ne ya nuna komai ya shiga yanzu misali da Allah ya ce mana walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi daw'an wa karha wa dhilaluhum bil gudwi wal aswal shayi walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi man fis samawati wal ardi cikin suratul ra'd duk abin da ke cikin sammai bakwai da duk abin da ke cikin kasai bakwai ga Allah yake sujada babu abin da za ka ware ka ce banda kaza tun da mance ta zo sai ka zo da dalilin da ya ware cewa banda kaza shi baya sujada ga Allah an gane ko to wannan shine dalilin su na farko dalili na biyu suka ce laukana hadha al'amalu mashru'an da bayyana ku rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama li ummati inda a ce rataye laya aiki ne wanda yake abin shar'antawa a cikin wannan addini namu tabbas da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ma al'ummarsa ka'ida suka ce izil bayanu la yu'akharu an waqti al-haja an gane ko ka'ida ce malamai suka yi wannan ta'khirul bayani la yajuzu an waqti al-haja jinkirta bayani baya halatta game da lokacin da ake bukata an gane ko inda a ce rataye laya ta alkur'ani abu ne wanda aka shar'anta to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ma al'ummarsa malam yace duk mutumin da ke bin diddigin karantarwa ta sunna zai ga cewa dukkan hadisan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke bayani game da azkar da addu'o'i sun zo da lafazin man qala kaza aw man qara'a kaza cewa wanda ya fata addu'a kaza an gane ko man qala kaza kamar yadda ya ce man nazala manzilan fa qala a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq maza Allah ya ce lam yadurru lam yadurru shay'un hatta yatruka zalikal makan aw kama aw kama qala maza Allah ya ce duk wanda ya ce a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq lokacin da ya sauka wani masauki to har ya bar wannan mazauni babu abin da zai cutar da shi da izinin Allah ko kuma man qara'a kaza kamar yadda yace man qara'a man qara'a al-ayatayn min akhir surati al-baqara fi lailatin kafata au kama qala duk wanda ya karanta ayoyi biyu na karshen suratul baqara a cikin dare manzo Allah yace sun wadatar da shi Allah yace walam yurid fi hadisin wahidin man kataba kaza au allaka kaza daidai da hadisi dai babu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wanda ya rubuta kaza ko wanda ya rataye kaza duk hadisan da suka zo sun zo ne wanda ya faɗi addu'a kaza ko wanda ya karanta aya kaza Allah zai masa kaza don haka wato ibn al-arabi al-malikiya sai yake faɗa yake cewa wa ta'liqul qur'ani laysa min as-sunna rubuta alqur'ani mutum ya rataya ya laya yace wannan baya daga cikin sunna ya ce wa inna masunna fihi a zikiru duna tare abin da yake sunna karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ambatan Allah ka karanta wannan addu'a ka karanta waɗannan ayoyi ba ratayawa ba dalilin su na uku shine saddu zara'i wato toshe kafafi waɗanda suke na barna an gane ko toshe kafa ta barna wanda shi ma saddu zara'i al'amari ne wanda yake mai girma a cikin wannan shari'a an gane ko babi ne na musamman a cikin ilimi wanda yake na usul saddu zara'i shi ne to suka ce in muka ce ya halatta a rataye laya ta ayoyin alkur'ani da addu'o'in da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan muka yi haka mun buɗe kai tsaye mun buɗe kofa ta shirka an gane ko yasa suka ce domin wato laya wadda ta halatta da wadda bata halatta ba wato za su rikita shine suka ce washtaba hati tamimatu li ja'izatu bil mamnu'a wa ta'azzara at-tamayyiz bainahuma illa bi mashaqqatin 'azima wato layar da ta halatta da wadda bata halatta ba za su rikita kuma bambanta tsakankaninsu zai zamanto abu ne mai wuya a gane ko bambanta cewa wannan ta halatta wannan ba ta halatta ba to akwai wahala suka ce bugu da ƙari mabarnata masu kiran jama'a izuwa zazzabe na hallaka masu kira izuwa bata za su ribanci wannan kofa su yi ta cin karansu ba babbaka to don haka suka ce toshe wannan kafa kulle wannan kofa wadda za ta kai mutane zuwa shirka ya zama wajibi dole ne a tushe wannan kofa wannan kenan su ne dalilan waɗanda suka ce kwata-kwata ko da ta aya ce ta alkur'ani baya halatta a rataya waɗanda suka ce ya halatta a rataya in aya ce ta alkur'ani su ma mun karanta uku daga cikin dalilansu dalili na hudu ya rage mana dalilinsu na farko suka ce fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man ta'allaka shay'an wukila alaihi manzon Allah ya ce duk wanda ya rataye zuciyarsa da wani abu to za a dogarar da shi da wannan abu za a bar shi da wannan abu suka ce to a nan dalilinmu a ƙarƙashin wannan hadisi shine duk wanda ya rataye laya ta shirka ubangiji ta'ala zai dogarar da shi zuwa wannan laya wanda ya rataya aya ta alkur'ani to Allah zai jibinci lamarinsa ba zai dogarar da shi zuwa wani suka ce domin ubangiji ta'ala shine wanda ake kwaɗayi zuwa gare shi kuma shine wanda ake dogaro a kansa game da neman wannan neman waraka da alkur'ani suka ce kenan in ka rataye aya ta alkur'ani sai a kyale ka da alkur'ani ubangiji ta'ala zai jibinci lamarinka waɗannan malamai na farko wanda suka ce aya ta alkuda aya ce ta alkur'ani baya halatta a rubuta a rataya suka ba su amsa suka maida musu martani suka ce sahihun kwarai haka ne annal marhuba ilaihi wal mutawakkala alaihi fil istishfa fil istishfa bil qur'an huwa Allahu azza wa jalla lalle haka ne wanda ake kwaɗayi zuwa gare shi kuma wanda ake dogaro a kansa game da neman waraka da alkur'ani shine Allah subhanahu wa ta'ala suka ce amma walakin ya kunu zalika hasba ma warada fi shar sai dai dole in zaka nemi waraka da alkur'ani to ka biyo iya hanyar da ta zo a shari'a an gane ko ba gaban kanka ba za ka yi ka yi iya abin da ra'ayinka ya baka in za ka nemi waraka da alkur'ani sai ka yi ƙoƙari ka biyo yadda shari'a ta nuna mana ga yadda ake neman waraka da alkur'ani suka ce wallazi wallazi warada huwa listishfa'u bihi an dariqi ruqa latta aliqu lahu abin da yazo a shari'a game da neman waraka da alkur'ani wato shine ta hanyar karanta shi a matsayin addu'a ba rataya shi ba an gane ko karanta shi ake ba ratayawa ba kamar yadda mazan Allah sallallahu alaihi wasallama jibrilu alaihi salam ya masa rukiya yana tufa masa kula uzai haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma kansa da ba shi da lafiya Aisha matar shi Allah ya kara mata yadda ta ce nakan kama hannun shi domin hannun shi hannu ne ma'abucin albarka sai in tofa masa waɗannan surori falaki da nasu sai in dora masa abun da yake jin raɗaɗi a jikin shi in har ratayawa ake Aisha bata iya rubutu ba sai ta rubuta ta kawo ta rataya masa ta ina ta san cewa in za a nemi waraka da alkur'ani karantawa ake ta hanyar mai gidanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye yan halitta ba za ta yawa ba ake sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam shine suka ce wallazi warada fi shar'i huwa huwa listishfa'u bihi an tariqi ruqa da ta'liqu lahu iya abin da yazo a shari'a game da neman waraka da alkur'ani shine ta hanyar karanta shi ba lataya shi ba shi ne suka ce bugu da kari suka ce walau kana man ta'allaka alqur'ana wukila ilaihi suka ce la kafana idan an na ta'allaka bil qur'ani wa ma ja'a min azkari sabahi wal masa wala da'iya li qira'atihi wa qira'ati tilka al azkar an gane ko suka ce inda a ce duk wanda ya rataye alkur'ani za a kyale shi da alkur'anin a dogarar da shi suka ce na kafana izar suka ce to ai inda haka ne to ai da ya wadace mu an na ta'allaka bil qur'ani kawai mu rataye alkur'ani duk abin da ya zo suka ce wa ma ja'a min azkaris sabahi wal masa duk abin da ya zo na zikirin safiya da yamma wala da iya liqra'ati to menene mutum zai tsaya ya wahala yana karance-karance da safe da yamma hallo ya yi in ya zo wurin kwanci ya yi in zai fita daga gida ya yi in zai shiga ban ɗaki ya yi in zai shiga kasuwa ya yi addu'a in zai hau abin hawa ya yi addu'a to da menene fa'idar su duk zik azkar din da suka zo inda a ce kawai in ka rataya shi kenan to menene fa'idar waɗannan azkar da suka zo malamai suka ce to wa fi zalika ta'dilul lima sabata fi sunna min ar-ruqa thubutan sahihan bi shay'in lam yathbut aslan don haka game da wannan ratayawar to akwai ruguza abin da ya tabbata a sunna tabbata ingantacciya da abin da bai tabbata ba asali ba abin da bai tabbata ba asali shine ratayawa kenan in aka rataya wannan duk abin da suka zo na azkar wannan an ruguza su an wurintar da su sannan dalilin su na biyu kaga kenan wannan dalilin nasu na farko wato malamai sun sanya kafa sun shure shi ma'ana sun mai da martani martani wanda yake mai gamsarwa mai ruguza wannan hujja ta su na cewa man ta'allaka shay'an wukila alaihi sannan dalilin su na biyu hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda da take cewa at-tama'imu ma ullika qabla nuzulil bala'i wa ma ullika ba'dahu fa laysa bi tamima wato in aka ce laya Aisha ta ce abinda aka rataya kafin saukar bala'i an gane ko kenan ita ce tamima mamnu'a layar da aka haramta wato ratayawa Aisha ta ce kafin saukar bala'i kaga wannan faɗa ta Aisha dama mun yi bayani a baya su ma waɗanda suka ce ya halatta a rataya sai in bayan musiba ta samu bawa zai iya rubuta aya ta alkur'ani ya rataya amma kafin wani abu ya samu bawa to baya halatta ya rataya an gane ku su waɗanda suka ce ya halatta bayan abu ya same ka ne ya halatta ka rataya amma kafin abu ya same ka baya halatta kai laya ka rataya ko da ta alkur'ani ce ta ce wa ma ullika ba da hu falaisa bi tamima duk abin da aka rataya bayan abin da aka rataya na alkur'ani bayan wato saukar bayan saukar bala'i wato shine ta ce falaisa bi tamima wannan wato ba a kiran shi tamima to don haka mun yi bayani kamar yadda malam yi bayani shine yace wata haqiqu anna ma sharahu sahabi la yujzamu bi kaunihi jami'i zalika yuhkamu bi rafi magana tabbatacciya duk lokacin da sahabi ya yi sharhin hadisi to ba a yanke shakka a ce wannan sharhi da ya yi cewa hadisi ne marfu daidai yake da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace bane bane ihtimalu fihi waqi'un fa yuhkamu bi raf'i ma qamat al qara'in dalla ala raf'ihi wa illa fala in an samu alamomi waɗanda za su iya tabbatar da cewa wannan sharhi da sahabi ana iya bashi hukuncin hadisi marfu to za a iya bashi amma in babu wasu dalilai to wannan ba za a dauke shi ba a bashi hukuncin hadisi marfu dan haka malam sai yace qultu wa kalamu aisha radiyallahu anha للاجتهاد فيه مجال بدليل أنه خالفها بعض الصحابة فلا يحكم برفعه بل هو رأي اجتهدت فيه رضي الله عنها واتو zancen aisha allah ya kara mata yadda fadarta da ta yi ta ce attamima attama'in ma ullika kabla nuzulil bala'i wa ma ullika ba da hufa laysa bi tamima malam ya ce wannan zancenta da ta yi aisha allah ya kara mata yadda wato akwai fage na ijtihadi a cikinsa menene dalili ya ce domin da yawa daga cikin sahabbai sun saba mata irin su dan mas'ud irin su ibnu abbas irin su huzaifa irin su uquba ibnu amir da sauransu sun ce ko da ta alkur'ani ce baya halatta a rataya don haka iya kawai ijtihadinta ne Allah ya kara mata yadda don haka wannan hadisi na Aisha ba za ka bashi hukuncin hadisi marfu ka ce daidai yake da abin da manzon Allah ya faɗa dalilin su na uku wato shine hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As wanda yana rubuta wata addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar maganin firgici ce a cikin barci an gane ko yakan rubuta ya rataya ma 'ya'yansa addu'ar ita ce bismillahi a'udhu bi kalimati llahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun to shi Abdullahi ibn Amr ibn al-As wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su cewa in sun zo wurin kwanci su karanta domin ta yi musu maganin firgita sai yake koya ma ‘ya'yansa manya waɗanda suka hankalta waɗanda za su iya haddacewa waɗanda ba sa iya haddacewa sai ya rubuta sai ya rataya musu a wuya malamai suka kafa hujja da wannan hadisi farko malamai suka ce wannan riwaya wadda ta zo daga abdullahi ibn amr riwaya ce ba'ifa kwata-kwata bata inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka wannan hujja ta faɗi hadisi ne ba'ifi ba a kafa hujja da shi sannan bugu da ƙari suka ce in sahhat fa hiya mawqufatun ala abdullahi ibn amr wa hadha min ijtihadihi wa qad khulifa fi zalika in ma ya inganta to hadisi ne mawquf ya taka birki ga Abdullahi ibn Amr iya kokarin sa ne yakan rubuta ya rataya ma yar kankanan yaransa waɗanda ba su hankanta ba kuma an saba masa domin sahabbai su ya gabata manya-manyan sahabbai sun ce kwata-kwata wasu daga cikin sahabbai sun ce kwata-kwata baya halatta ko da addu'a da ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko aya ta alqur'ani kuma tare da cewa malamai suka ce shi kanshi wannan dalili da suka kafa hujja da shi baya nuni ga halaccin rataya laya ta alkur'ani kai tsaye a sake yasa saboda abdullahi ibn amr ƴaƴansa manya shi rataya musu yake baya rataya ma manya manyan karantar da su yake su haddace wannan addu'a su ringa yi da su zokonci kankanan waɗanda ba sa iya haddacewa su ne yake rubutawa ya rataya musu kuma malamai suka ce kuma ratayawar ma kar ka yi tsammanin cewa irin yadda ake rataye laya a rataya a wannan a'a akwai itimalin yakan rubuta a jikin kamar wani allo haka sai ya rataya musu kenan in sun wurin kwancin tunda sun yi ta da baki sai su karanta an gane ku su diba su karanta in so su kwanta an gane ku shine yace bal muhtamalun annahu arada ta'limahum wa tahfizahum du'a an tariqil kitaba an rubuta an rataya musu kenan su diba su karanta ne sannan suka ce hannu suka ƙara ba su amsa suka ce bayyada cewa yaro karami a rataya masa irin waɗannan layu na ayoyin alkur'ani da adoyin da suka zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya abin da ake bukata a saba ma yaro a koyar da shi yadda zai yi addu'a ba ratayawa ba kamar yadda hadisi yana cikin sahihul bukhari abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda ke faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana nema ma jikokinsa tsari alhassan wal husayn an gane ko yana tofa musu addu'ar yana cewa inna abakuma kana yu'awwidhu bihima isma'ila wa ishaq mahaifinku ibrahim alaihi salam ya kasance yana nema ma ƴaƴansa tsari da wannan addu'a shine isma'il da ishaq alaihi salam a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma haka manzon Allah yake karanta ma jikokin shi Al-Hassan wal Hussein manzon Allah yana tofa musu wannan addu'a kaga in har ratayawa ake to sai ya rataya musu menene hikima da yake karanta domin ya nuna musu addu'a ce ake yi tofa ake ba rubuta ba ake a rataya kaga ya Al-Hassan wal Hussein a lokacin nan ba su iya ba manzon Allah sai ya ringa tofa musu ba rubuta ba sawa bai aka rubuta karatiya musu shine malam yace falau kanat sunna fi zalika at-ta'liq la'allaka hafar du'a alaihi inda cewa karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da haka shine ratayawa to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rataya musu wannan addu'a da ya sa an rubuta an rataya musu kenan dalili na hudu shine zamu tashi qala al-musannif hafizahullah ad-dalil ar-rabi istadallu bil qiyas wato dalili na hudu sun kafa hujja da qiyas haisu qalu yayin da suka ce innal manhiya anhu min at-tama'im lalle abinda aka yi hani a rataya na layu kuwa ma kana fihi shirkun layar da ke akwai shirka a cikinta ta بدليل ذكرها مع الرقى الشركية da dalilin ambatanta wato tare da addu'a wadda take ta shirka a fadarsa sallallahu alaihi wasallama da ya ce inna roƙa wa tama'ima wa tiwala shirk da manzon Allah ya ce lalle addu'a da layu da shimi manzon Allah ya ce dukkan su shirka ne ko ka ce bi ta zaizai a hausance kenan an gane ko ya ce dukkan su shirka ne suka ce fa ma kana min at-tama'imi khaliyan min ash-shirki fa huwa karuqa al-mashru'a wato duk layar da ta wuhinta game da shirka suka ce to wannan daidai take da addu'ar da aka shar'anta kenan kiyasi ne suka yi an gane ko kenan suka ce wai abin da aka yi hani na layu wanda aka yi hani a rataya layar da ke akwai shirka a cikinta suka ce dalilinmu domin an hada ambatan laya ta shirka da addu'a ta shirka a cikin hadisi guda bazan Allah ya ce inna roƙa wata ma'ima wati wada shirk sai mazan Allah ya ware ya ce addu'a wadda babu shirka a cikinta mazan Allah ya ce ba laifi ana iya yi la ba sa bin roƙa ma lam yakun fihi shirk sai suka ce to haka la ba sa bin tama'im ma lam yakun fiha shirk ba laifi layu akan iya rataya su kenan matukar babu shirka a cikinsu wa ujiba an zalika sai aka ba su amsa bi anna hadhal qiyasa gairu sahihi cewa wannan kiyasi da kuka yi bai inganta ba li anna ruqal mashru'a domin addu'a wadda aka shar'anta qad khussat bil jawazi tabbas an kebance ta da halacci an gane ko لأن الرقى المشروعة دومين الدعاء ودى أكا شرعا تاقل خصت بالجواز wato an keɓance ne an keɓance ta ne ta hanyar halacci dalilai suka zo suka ware suka ce addu'a kaza in dai babu kaza ba laifi da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ba asabi ruqa ma lam yakun fihi shirk shine suka malamai suka ce musu fa inda ma fa inda ma nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama anir ruqa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da addu'a da ake yi game da neman waraka a tahu ba'adu sahaba radiyallahu anhu wasu daga cikin sahabbai Allah ya kara musu yadda suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhbaruhu suka bashi labari bi annahu cewa al'amarin kanat indahum ruqa fil jahiliyya suna da wasu addu'o'i a gunsu tun a zamani na jahiliya da suke yi wa annahum yantafi'una biha lalle su sukan amfana wato da wannan addu'o'i da suke yi da suka ji manzon Allah ya faɗa innar ruqa wata ma'ima wati wala shir wasu daga cikin sahabbai suka zo suka ce ya manzon Allah akwai wasu addu'o'i da muke yi in kunama ta halbi mutum ko miciji ya sare shi tun a jahiliya muna da wannan addu'o'i kuma in mun yi muna ganin amfaninsu suka tambayi wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan fa qalaba minhum an yuriduha alaihi manzo Allah yace ku bujiro min da addu'o'in da kuke yi a jahiliya in gani fa araduha alaihi suka bujiro ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa aqarra minha ma lam yakun fihi shirk manzo Allah ya tabbatar da su akan abin da babu shirka a cikin sa wa qala yace musu la ba'sa bir ruqa ma lam yakun fihi shirk manzo Allah yace ba laifi game da yin addu'a ta neman waraka matukar babu shirka a cikin ta hadisin yana cikin sahih muslim suka ce musu amma tama'in kusan da cewa su layin da kuka kiyasta akan addu'a falam yas'alu anha sahabbai su tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba an gane ko addu'a suka tambaya suka ce ya rasulullahi ga wasu addu'o'i da muke yi a jahiliyya kuma muna ganin amfaninsu game da neman waraka maza Allah ya ce ku bujiro min suka bujiro maza Allah ya tabbatar da su akan abin da babu shirka amma tama'in falan ya tsadu anha sani dai game da layu sahabbai su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa a jahiliya muna layu kaza an gane ko kuma muna ganin amfanin su su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في جوازها manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ambata wani abu game da halaccin laya da ake ratayawa don haka suka ce fatabaqa ala alman'i min ta'liqiha don haka layu za su ci gaba da wanzuwa akan hani game da rataya su wa mimma yadullu ala adami sihhati hadha alqiyas malamai suka ce na daga cikin abin da ke nuni akan rashin ingancin wannan kiyasi da kuka yi huwa annana shine cewa mu kaifa naqisu ruqa allati fiha tilawa wa dhikrun wa tadabburu li ayati llahi azza wa jalla ala at-ta'liq alladhi yahtaju ghaliban ila warqin wa julud thumma yukhabu ala al-ayati wal adiya bidakhili hirzin la yaqra'uha man ta'allaqaha bal rubbama annahu yashtariha jahiza ولا يعلم ما في داخلها ما بداخلها suka ce yana daga cikin abin da ke nuni akan rashin ingancin wannan kiyasi da kuka yi suka ce yaya za mu kiyasta wato addaho'i wanda karanta alkur'ani ne karatun alkur'ani ne da ambatan Allah da nura da ayoyinsa yaya za mu kiyasta shi akan ratayawa wanda alkur'ani duk harafi dai in ka karanta kana da hasana goma kuma ka karanta ka lura da mi Allah yake faɗa a ciki ka ɗau dokokin da suke kunshi a cikin ayoyi to yaya za ka kiyasta shi da abin da ka zo karata ya auya wanda allazi ya taju galiban ila warqin wajlu wanda sai an samo takardar da za a rubuta sannan a samo fatar da za a dinki in an dinke wanda ya rataya ba zai iya karanta abin da yake ta ina zai iya karanta abin da yake ciki kuma bari ma kawai layin tuna an shirya su kawai saya ne za ka ga su nan ai masu tallan layi wasu layin amma a ɗinke ma suke kawai da ka saya sai ratayawa kwata-kwata ma shi wanda ya saya bai san ba menene ke cikin layar kuma an zo an tsantsare shi an ce kar ya buɗa domin duk wanda yake farke laya makaucewa yake haka suke faɗa ba a buɗe laya suka ce musu wa aidan min nahiyati lintifa ta fuskar wato neman amfani falfarku bainahuma wa wato akwai bambanci a bayyane tsakankanin karanta ayoyin alkur'ani da rubutawa a rataya fa masalan suka ce misali almasru najidu annahu idza ruqiya birruqa almashru'a min alayati wal adiya annabawiyya atharat fihi atharan baligan fayushfa bi iznillahi azza wa jal mutumin da yake falfadiya ko irin wannan shafar aljani an gane ko da zaran ya fadi idan aka karanta masa ayoyin alkur'ani da addu'o'in da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ga ayoyin nan da aka karanta masa da addu'o'in da aka masa sun yi tasiri game da wannan marar lafiya tasiri mai kai matuka za ka ga an ba shi lafiya da izinin Allah daga an karanta masa alkur'ani zai samu lafiya wanda aljini ya shafa li'anna shaytana inna ma yudradu bi zikrillahi la bi hamdihi wa ta'liqihi domin shi shaytani ana kore shi ne da ambatan Allah ta hanyar karantawa an gane ko ba daukan ambatan Allah karata ya a jiki ba shi bane da yake kure shaidani a'a karantawa da haka zara sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda zai fita daga gidansa ya ce a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa an gane ko za a kiyaye shi za a ba shi kariya har ya je ya zo shaidani in ya haɗu da wani shaidani dan uwansa sai ya faɗa masa ita kanka ina kai ina mutumin da aka ba shi tsaro da kariya ubangiji ta'ala ya faɗa wa in ma yin zagan na kamina shaifani na zugun fasta ibillah inna hu sami'un ali a can cikin suratul fusilat inna hu huwa sami'ul ali shi ne suka ce fa amarna Allahu azza wa jalla bil isti'azati dhikran la ta'alikan ubangiji ta'ala ya umarce mu da neman tsari da shaidani ga ambatu mu ce a'udhu billahi minash shaitani rajim ba na ta yawa ba وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة haka nan manzon Allah ya faɗa ya ce kada ku mai da gidaddajin ku makabarta domin shaidani na guje ma duk gidan da ake karanta suratul baqara malamai suka ce musu fata'ammal fata'ammalu qaulahu sallallahu alaihi wa sallama hina qala ku lura da faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da ya ce fa inna shaytana yanfiru min albaiti alladhi tuqra'u fihi suratul baqara domin shaidani na gujewa gidan da ake karanta suratul baqara wa lam yaqul tu'allaqu fihi suratul baqara yace ba shaidani na gujewa gidan da ake ake rubuta suratul baqara a rataya cewa a ake karantawa shine sai malamai suka ce falau allaka insanun fi baitihi suratal suratal baqara da a ce mutum ya rubuta suratul baqara ya rataya a gidan shi hal satakunu laha hadhihi al-khasiyya allati dhakaraha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan fa'ida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ambata shi zai same ta shedani su kaura ce ma gida ka rubuta suratul baqara ka rataya malam yace kalla yace fa kan min baitin fihi masahib bi akmaliha wal shayatin maqilun wa mabitun fihi ya ce gida nawa ke akwai alkur'anai cikakku a ciki ya ce amma a nan gidan shaidanu suke bacci rana kuma su yi baccin dare gida nawa ke akwai alkur'ani alkur'ani ya wuce a lissafa a nan shaidani zai yi bacci rana kuma a nan zai kwana kamar mi? ya kama dan malam to kaga shine yace kalla yace ko daya fa kam min baitin fihi masahib suka ce gida nawa ke akwai alqur'annai bi akmaliha alqur'annai waɗanda suke cikakku wani shayafini makilun wa mabitu bihi kuma shaytanu anan suke da wurin bacci rana kuma anan suke da wurin kwanci suka ce wa kadhalika qawluhu sallallahu alaihi wa sallam man qara'a bil ayatayn min akhir surati al-baqara fi lailatin kafata haka nan fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yace duk wanda ya karanta ayoyi biyu na karshen suratul baqara a cikin dare sun wadatar da shi amanar rasuli kenan zuwa karshe walam yakul man ta'allaka manzon Allah bai ce ba wanda ya rubuta wanda ya rubuta waɗannan ayoyi biyu ya rataya ce wanda ya karanta su a cikin dare sun wadace shi wa gairu zalika min al-amthila allati la hasra laha mala yace da ma wasu daban misalai waɗanda ba su da iyaka waɗannan biyu kadai sun wadace mu sai yanzu ce falau kana ta'aliku ja'izan inda a ce rubuta aya ta alqur'ani ko wata addu'a da ta fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa na halatta a rubuta a rataya wa annahu karuqa cewa daidai da addu'a take la arshadana ilaihi al-mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam da manzanmu wanda Allah ya zaɓa ya aiko mana da ya nuna mana da ya shiryar da mu zuwa haka li'annahu ashalu min qira'ati suratul baqara fil bait wa ashalu min qira'ati al-ayatayn al wa ashalu min qira'ati al-ayatayn al-akhiratayn min min suratul baqara fi kulli layla da mu rubuta mu rataye ya fi sauki mu ringa karanta suratul bakara kin a cikin gida ko kuma karanta waɗannan ayoyi biyu na ƙarshen suratul bakara maimakon a ce kullum sai ka karanta ta ita suratul bakara domin shaidani ya guje ma gidanka a gane ko maimakon a ce duk dare na Allah sai ka karanta amanar rasulu to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shirye da mu ya ce ku rubuta ku rataya domin kudin wannan kar ku wahala sai malam ya ce fabi haza ya tabayyan da wannan ne mai hankali zai gane anna kiyasar tama'im alar roƙa cewa kiyasta layu akan addu'a kiyasun ma'alfari wato kiyasi ne wanda akwai bambanci akwai bambanci tare da shi ba yanda za a yi su zaman to daya wallahu a'lam to bayan malam ya yi wannan bayani sai yake cewa arrajihu faɗa ne rinjaye a cikin waɗannan maganganu guda biyu da waɗanda suka ce kwata-kwata baya halatta da wanda suka ce ya halatta inda aya ce ta alkur'ani malam ya ce arrajihu faɗa mai rinjaye ta bayyana mimma taqaddam ya bayyana daga cikin abin da ya gabata na dalilai na hujjojin da kowa ya zo da su anna ta'alikat tama'im allati min alqur'ani wal adiyati nabawiyya as-sahiha mahallu khilafin baina ahli ilmi cewa rataye layu waɗanda suke na ayoyi ne na alkur'ani tsantsa ko addu'o'in da suka zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu muhalli ne na sabani tsakankanin malamai magabata an gane ko wasu sun ce ya halatta a rataya wasu sun ce bai halatta ba wa qad qala bi kullin min al qawlayn ulama zawu fadlin wa ilmin yace kowace fadar wato malamai waɗanda suke masu daraja masu tsagwaron ilimi su suka faɗa waɗanda suka ce ya halatta a rataya manya-manyan malamai ne masu daraja kuma malamai ne wanda diddigensu ya tabbata a fage wanda yake na ilimi haka waɗanda suka ce kwata-kwata baya halatta a rataya kaga wannan sahabbai wannan su ka bar ma maganarsu ka dawo daga cikin waɗanda suka ce kwata-kwata baya halatta a rataya akwai abdullahi ibn ukai akwai ibrahim ibn yazid an-nakhai akwai alkama ibn qais an-nakhai akwai al-aswad ibn qais an-nakhai akwai ibn al-arabi al-maliki akwai wato al-imam shaukani da sauransu kuma in ka ɗauka waɗanda suka ce ya halatta a rataya akwai manya-manyan malamai a cikinsu akwai irin su al-imamu al-qurtubi irin su al-hafiz ibn hajar akwai irin su shekul islam ibn taymiya da almajirin shi ibn al-qayyim da irin su al-imamu ahmad da al-imamu malik Allah ya ji kansa waɗanda waɗannan manya-manyan malamai ne masu daraja masu tsagwaron ilimi su ne suka ce kuma ya halatta a rataya an gane ko malam sai dai wala kinnal haqqa la yuzanu bir rijali sai dai mu san da cewa ita ba gaskiya ba a auna ta da mazaje a ce ai malam wane ba yace wa innamal rijalu humul ladina yuzanuna bil haqqi cewa su mazajen su ne ake aunawa da gaskiya fatar su in ta dace ma gaskiya a karbayin ba ta dace ba a maida musu fatar su a gane ko maganar malam wane ya faɗa a nan za ka gane shi ahalin sunna ko shi ba wanda yake bi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wa shehu islam ibnu taymiya yana daga cikin waɗanda suka ce su ya halatta aratiya da ibnu qayyim to amma da yake fadar tasu fada ce wadda take arin jayeta an gane ko ba maganar wane ya ce a'a abin nan shin Allah ne ya faɗa ko manzon shi kuma a tabbatar da cewa haka ne shi ne ya ce walakin nan haƙa layu zanubin rijali kusan da cewa ita gaskiya ba a auna ta da mazaje a ce ai tun da wane ya faɗa haka ne kawai wa inna man rijalu cewa su mazaje kuma lazina yuzanuna bil haqqi su ne ake aunawa da gaskiyar in faɗarsu su ta dace ma gaskiya a karba in ba ta dace ba kuma a maida musu faɗarsu. sai malam ya ce fa ba da ardil adilla bayan bujiro da waɗannan dalilai li kullum min alƙaurai ga kowane ɗaya daga cikin maganganun nan guda biyu malam ya ce ta bayyana li ya bayyana gare ni annan rajiha faɗa ne rinjaye ko alƙaulul awwal faɗa ta farko alƙa'ilu alƙa'ilu ashabuhu bi adami jawazi ta'liqi hadhihi tamaim wanda suka ce kwata-kwata baya halatta ko da ayoyi ne na alkur'ani a rubuta a rataya me yasa malam ya ce wannan fada ita ce mai rinjaye a iya abin da ya bayyana gare shi ya ce bi kuwati adillati domin karfin dalilansu abu na biyu sai ce wa lima fi hamil himayati janabi tauhid domin kare wato sasannin tauhidi a kare tauhidi min ayyi sha'ibatin tashubu daga duk wani datti da yake nihin gurbata shi ya ce wa haza huwa al-maqsad ya ce kiyaye tauhidi shine manufa daya daya wal gaya kuma shine gaya duk famar da muke shine mu kiyaye tauhidin domin duk wanda ya kiyaye tauhidin sa mutuwa ta cin masa akan haka kai tsaye makomar shi aljanna ce sai ya ce wallahu Allah shine mafi sani illa kasancewar jan hankali a nan kai tsaye ka ce duk wanda ya race laya ya yi shirka wannan kuskure ne an gane ko dole sai ka yi bayani wace laya ce shirka wadda ba aya ta alkur'ani ba ba addu'ar ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu waɗanda suke zafin kai suke kafirta mutane a sanadiyar rataye laya lalle laya in ba aya bace ta alkur'ani ba addu'ar da ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan laya shirka ce kuma babu sabani akan haka in an ɗauke ta a matsayin sababi to shirka ce karama wanda shirka karama ku ta fi zina ta fi kisan kai ta fi sata ta fi kwaci in ku an yi ƙudirin ita wannan laya ita ce za ta janyo ma mutum amfani ko ta ije masa ko ta yaye masa to wannan shirka ce babba duk wanda ya mutu akan ta bai tuba ba makomarsa wuta Allah ya haramta masa aljanna amma in tsantsar aya ce ta alkur'ani mutum ya rubuta ya rataya da nihin neman waraka to wannan ya aikata abin da ya halatta a gane ko amma abin da ya fi dacewa shine ya daina rataye wannan laya ya karanta kamar ya karanta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta da an gane ko mutum ya toba ga sunan addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta da mu in zaka kwanta ga addu'ar da zaka yi idan ka falka a cikin bacci kafin ka gama bacci ga addu'ar da zaka yi lokacin da ka tashi daga baccinka ga addu'ar da zaka yi in ka tashi ka ɗau huta za ka shiga ban ɗaki ga addu'ar da za ka yi in ka biya buƙatar ka ka fito daga ban ɗaki ga addu'ar da za ka yi in ka tsugunna za ka yi in za ka yi arwala ga addu'ar da za ka yi in ka yi sallah ka gama ga addu'ar da za ka yi in tufafi za ka sa ga addu'ar da za ka yi in za ka fito daga gidanka ga addu'ar da za ka yi in za ka hau abin hawa ga addu'ar da za ka yi akan hanyar tafiyarka in ka haɗu da wani wanda yake da rashin lafiya ga addu'ar da za ka yi in ka isa kasuwa za ka shiga kasuwa ga addu'ar da za ka yi ga azkar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta da mu bayan azkarus sabahi wal masa ga addu'o'in da za ka yi in ka zo kunci da sauransu to don haka kasancewar a nan faɗa wadda take mirin jaye kwata-kwata ko da aya ce ta alkur'ani baya halatta mutum ya rataya ba don komai ba don toshe kafa ta ɓanna. saboda ba da wannan dama to buɗe kofa ce ta shirka alhamdulillah na insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك